نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإيمان ما بعث الله على عباده نعمة هي أعظم من نعمة الإسلام وما من عليهم بنعمة هي خير من بئفة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام قال جل شأنه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالناس قبل الإسلام في ضلال في جميع صوره ضلال في الاعتقاد والسلوك والأخلاق وفي التصرفات حتى بعث الله إليهم رسولا يدعوهم إلى الإسلام وعقيدة التوحيد وأن يكونوا وأن يتركوا ما هم عليه من الوثنية والكهانة وليخلعوا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة أيها المسلمون عباد الله قد رب الإسلام أتباعه على التوحيد والتوكل على الله وحده وابتعدهم عن كل ما يفسد لهم عقيدتهم الإسلامية وحرم الذهاب إلى السحرة والمنجمين وتصديق الكهنة والأروافين الذين يدعون معرفة الغيب ويستخدمون الشياطين في تخيلاتهم فالمسلم يفوض أمره إلى الله وحده ويعتقد أنه المتصرف وحده وأنه المالك الضار والنفع دون سواه قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله واعلموا رحمكم الله أن الأمور يجري بمشيئة الله وقضائه وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده فأنبياء الله تعالى ورسله هم أفضل البشر وأعلاهم منزلة ودرجة خصهم الله تعالى بفضائل لا يدركهم أحد من الناس ومع علو شأنهم فإنهم لا يعلمون الغيب فعلم الغيب شيء اختص الله به دون غيره كما قال الكبير المتعال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونبينا صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق على الإطلاق إلا أنه كسائر الأنبياء والرسل لا يعلم الغيب كما قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إذا كان هذا حال الأنبياء والرسل في عدم علمهم بالغيب فكيف بمن دونهم من البشر أيها المسلمون إن الإتيان إلى الكهنة والأرواثين قد انتشر في المجتمعات وما يفعله الناس من أنواع السحر واستخدام الشياطين فيما يريدون من ضرر الآخرين والله تعالى يقول وما هو من أحد إلا بإذن الله وشرذمة أخرى يزعم أن الكهنة يجلبون الأرزاق ويوسعونه لمن يريدون وهذا الاعتقاد وهذا الاعتقاد تكذيب صريح لما ثبت في القرآن في قوله تعالى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخوة الإيمان قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاتيان إلى الكهنة والأروافين وبين أن مجرد الذهاب إليهم من كبائر الذنوب كما روى مسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أرواحا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أما سؤالهم عن أمر وتصديقهم في علم الغيب فهذا كفر بالله تعالى لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أرواحا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي حديث عمران بن حسين قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى أروافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فاتقوا الله عباد الله قووا إيمانكم بالله العزيز المتعال وحققوا التوكل عليه سبحانه لأنه مالك الضر والنفع وحده قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال واعلم ان الناس لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف قد سعت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بشيء فنجده حقا قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق يختطفها الجني فيقول فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة متفق عليه وفي رواية أخرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتسمعه فتوجه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم رواه البخاري فلما بعث النبي صلى فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدت الحراسة على السماء فلا يكاد يتقرب الشيطان فلا يكاد يتقرب شيطان من أبوابها إلا هجم بشهاب النار إلا أن الشياطين اتخذوا طريقة أخرى لإضلال الناس واستمرار سيطرتهم عليهم فإن, فإن بيدهم أن يوقع العباد في النيران فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن التوكل على الله وحده وهو كاشف الغم والغم خالق كل شيء ومليكه وكل شيء يجري وفق قدره ومشيئته فعليكم التسليم والانقياد وتفويض الأمور إليه جل في علا ليكون لتكون على أمين في العقيدة وسلام في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين yan uwa kullum muna faɗa babu ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma al'umma sama da ni'imar musulunci da kuma ni'imar aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda ya tabbata a ayoyin alqur'ani mutane gabanin Allah ta'ala aiko musu manzo sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata kowane irin nau'i itikadin su ba mai kyawu bane abinda suka kudurta a cikin zuciya camfe-camfe ta'allaka da shaytanu da sauransu mashigarsu yadda suke gudanar da rayuwa da ɗabi'unsu abubuwa ne wanda yake cikin ƙazanta tasarrufinsu ba kayan tafarki yake ba har sai da Allah subhanahu wa ta'ala aiko musu manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama yazo da musulunci yazo da aqida ta tauhidi da za ta tsarkake zukata kuma ya umarce su akan su bar abin da suke kansa na bautar gumaka da ta'allaka da bokaye da aljanu dan su kubuta daga bautar mutane su koma zuwa bautar ubangijin mutane su kubuta daga kunci na duniya wanda camfe-camfe yake sanya su su fada cikin walwala ta duniya a karkashin musulunci da kuma lahira yan uwa musulmi addinin musulunci ya tarbiyyantar da mabiya akan su tsayu kan tauhidi kadai ta Allah a cikin dukkan siffofinsa kuma su dogara da Allah subhanahu wataala shi kadai ba wani ba aka ne karkar da musulmai daga dukkan abin da zai ɓata musu wannan aƙida ta yarda da Allah da kaɗai tashi a ƙarƙashin wannan aka haramta musu zuwa wajen matsafa zuwa wajen ‘yan duba da bokaye kada su gaskanta bokaye kada su gaskanta ‘yan duba waɗanda suke da'awar cewa sun san abin da ya ɓura suke amfani da shaiɗanu a cikin kawalwalniya da suke yi don fatar da mutane kullum musulmi shi an koya masa ya fawwala al'amuransa ne zuwa da Allah shi kaɗai kuma kudurta cewa gudanar da al'amura baya fita daga cikin ikon Allah da ganin damarsa da mashi'arsa da iliminsa da kuma halittawa da yayi cewa Allah kuma shi ne mamallakin abin da yake mai kyau da mamallakin abin da yake bashi da daɗi duk abin da ya faru mallaka ce da iko da ƙaddarawa ta Allah Allah mafarki ya ce ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darwan illa ma sha Allah manzan Allah ke gaya wa ka gaya musu ni karan kaina ban mallaka ma kaina wani amfani ko na tunkuɗe ma kaina wani cutarwa ba sai abin da Allah ya ga dama don haka yan uwa musulmi mu sani cewa al'amura fa suna tafiya ne bisa ganin damar Allah kuma bisa abin da Allah ya hukunta kuma duk abin da ya tafi da ya san shi in ba Allah ba shi kadai annabawan Allah da manzanni waɗanda su ne mafiya daraja a cikin halittun Allah suke da matsayi a wajen Allah da Allah ya keɓance su da wasu falololi da matsayi wanda wani bai isa ya riske su ba a nan amma duk da wannan matsayin da suke da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala ba su san gaibi ba ba su san gaibi ba Allah ne ya san abinsa sai abin da ya ga dama ya gaya musu kuma ya zama ilimi domin ilimin gaibi abu ne wanda Allah kaɗai ya keɓanta da shi Allah maɗaukaki ya ce wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mabudan gaibi gaba ɗaya a wajen sa suke ba wanda ya san su in ba shi ba a wata aya yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah cikin mala'iku da ban ƙasa ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da cewa shine fi kowa daraja a cikin halittun Allah amma shi ma kamar sauran annabawa da manzanni suke bai san gaibi ba Allah ya faɗa alqur'ani yace ka gaya musu wa kuntu a alamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani su da na san gaibi da zan yawaita jawowa amfani ne a gare ni wani abu mummuna da ba zai shafe ni ba ban san gaibi ba shi saka abu mara daɗi yake samu na aka zo aka ce annabi ba da sahabbanka za su je su karantar da mutane su karantar da mu a waje kaza a waje kaza ya ɗebi mahaddata guda saba'in sai aka yi ambushin ɗinsu a kashe annabi ransa ya ɓaci akan wannan da ya san haka za a yi da ba zai tura ba bai san gaibi ba sallallahu alaihi wa sallam shirin da kawai mu'minun ne kawai ne yin albishir ga mutanen da suke yin imani idan har wannan ya zan shine matsayin annabi mu dangane da gaibi to kuma ina ga wanda bai kai shi ba ba wanda ya san gaibi sai Allah lalle kuwa musulmi zuwa wajen da zuwa wajen yan bana abu ne kuma wanda ya watsu yanzu a cikin al'umma da yawa daga cikin mutane suna tafiya wajen boka da yan duba waɗanda suke amfani da aljanu cikin gudanar da abin da suke so na cutar da wasu sai a je wajen aljani aboka ya haɗa baki da aljani shi kuma don a cutar da wasu wannan ya yawaita cikin jama'a alhali kuma dama Allah fa ya ce wa ma hum bibaruna bihi min ahadin illa bi idhnillah ko kaga an yi ya faru wallahi sai da izinin Allah ya faru ba su isa su cutar da kowa ban ji Allah su aljani sai da izinin Allah inda ma Allah ya rubuta dan ya jarabu bawa ana samun wasu jama'a daban a cikin al'umma su suke kudurta cewa bokaye suna jawo arziki suna da arziki ga mutane da haka za su je su wajen wani da ake ganin boka ne ko kuma wanda ake ganin sa malami ne amma yana amfani da aljanu ya zama boka suna da irin waɗannan wai za su jawo musu arziki a cikin hidimar kasuwarsu ko abin da ya gama da haka wallahi duk wanda yake da wannan itikadi ya karyata karara abin da ya tabbata a cikin alqur'ani domin Allah ya ce inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi kadai ne yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi yake kuntata arzikin ya hana ma wani dan uwa musulmi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya fi mu san kanmu ya mana gargadi zuwa wajen bokaye da yan duba ya bayyana mana zuwa kawai wajen boka idan mutum ya je da wata bukata ko bai gaskata shi ba wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka imam muslim ya rawaito cikin sahihinsa daga ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wajen dan duba fa sa'alahu an shay'in ya tambaye shi akan wani abu to lan tuqbal salatuhu 40 mai salatu 40 laila ba za a karba masa sallar kwana 40 ba sallar kwana arba'in ta rushe in ji annabi zuwa wajen boka kawai idan mutum ya yi ya tambaye shi akan wani abu ko bai gaskata shi ba misali ya je ya tambaye shi akan wani abu sai dudduba ya dudduba shi kuma zai wuce ce kai rabu dai da shi to ya a sallan kwana arba'in bai yadda da shi ba fa sallan kwana arba'in ta zube amma idan har ya je ya fasa ya tambaye shi ko sannan ya gaskanta to wannan fa ya yi kafirci aikin kafirci ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata Abu Dawud daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arwafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad duk wanda ya je wajen boka ko je dan duba sai ya faɗa masa wani surkullansa kuma sun ya yadda to fa annabi ya ce ya kafirce wa duk abin da aka saukar wa Muhammad shi kenan sallallahu alaihi wasallam ya kafirce mu duk abin da aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan ya zama kafir Allah ka tsare mu cikin hadisin Imam dan Hussein shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya canfi ko aka masa canfi kuma ya yarda da canfin ko kuma ya bokanci ko aka masa bokanci ya yarda da shi ko ya tsafi ko aka masa tsafi ya rasu ko ya je ya tsari ko ya ko aka masa duba ya yarda ko je wajen boka kuma ya gaskanta shi ga abin da ya faɗa annabi ya ce fakat kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ba abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka mu tsoron Allah ya uwa musulmi mu karfafa imanin da Allah shine al-aziz al-muta'al mabwayi kuma wanda yake ya dauka akan dukkan ko mu tabbatar da dogaro shi kadai domin fara mu sani Allah shi ya mallaki daɗi shi ya mallaki rashin daɗi wallahi tallahi na sani kuma shi ya halitta kuma baya gudana sai yadda ya tsara kuma da jannata masa abu yake faruwa kuma yana sani abu yake faruwa mai daɗin daɗin annabi yana Allah ta'ala yana sani da aka yi rotsai a annabi sallallahu alaihi wasallam a Uhud aka tare shi a kansa tunda ta shiga cikin da saboda kwanarsa ta hura masa kai aka masa rami a ƙasa a gaba a cikin sai an yi masa ta fada ya ji rauni har kafar ta kai jiri aka tashi guda biyu abu ne mara daɗi amma hakan ta same shi to da sanin Allah kuma Allah hakan ta faru saboda wata hikima da ya bayyana a cikin surutu Ali Imran abu mara daɗi in ya faru Allah yana sani kuma da gudun sani abu ne daga wajen sani da wani ya jawo ba Allah shi ne mamallakin komai don haka Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana akan cewa kul afara'aytum ma tad'una min dunillah ka faɗa musu kuna ga duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba duk wani alheri ko bota ko kowa da za a kira in aradani Allah bi dhurri in Allah yana nufin wani mummunan abu ya same ni hal huna kashi fatu birru Allah ce su wadancan da ake kiran su sa su da Allah ya nufi ka samu wani ba isa ba duk abin da za a yi duk kan da za a shiga in Allah ya nufi ka za ya faru sai ya faru wala mahala dan ikon nasa ne shi yake gudanarwa aw arada bi rahama ko kuma ya Allah suna da wata rahama ba a san wani abun alheri ya same sai a ce ba a je wajen bokaye mata ce ake so a raba ta da mijinta ko kuma wani ake son arzikin ya lalace ko ake so mu sai ce ba a je wajen bokaye shin bokayen sun isa su wani abu Allah ya ce halwana ko aw arada min hal huwa sikat rahma ti shin rahmatihi sun isa su Allah din Allah ya nufe samu in kaga bai samu ba dama Allah ya tsara hakan ne qul ka ga musu hasbi Allah Allah shi ne a cikin dukkan al'amari sai kuma Allah a annabi aka faɗa ya faɗa to mu ma sai aka ce alaihi falyatawakkal mutawakkil to duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai dogara da Allah to shi ma da Allah ya kamata ya dogara ya wajaba ya dogara kamar yadda annabi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasu yayi wasu da Abdullahi dan Abbas cikin wani hadisi mai tsawo yake ce masa ka sani fa al'umma baki ɗaya da za su haɗu kowa ya bi kawo gudunmawa su wai amfanar da kai da wani abu ba su isa amfanar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta naka ne da su za su haɗu kuma su cutar da kai ba su isa cutar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta dama zai same ka sai annabi ya ce rufi atil aqlam an tage alƙalamin fa wa jaffati suhufu inda ake rubutun lauhil mahfuz ya bushe dama rubutacce ne abinda Allah ya fara halitta shine alƙalami bai halicci sama ba ma balle abin da ta kunsa bai halicci kasa ba balle abin da ta kunsa farkon abin da Allah ya halitta an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce alqalam sai Allah ya umarni da alqalam ya ce uktub rubutu alqalam Allah ya ce rubuta duk abin da zai kasance ashe duk abin da yake faruwa dama rubutacce ne har maganar da nake yi yanzu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha so tara sai ta tambayi annabi ta ce ya manzon Allah mukan samu wani lokaci akan gani sai ka da bokaye sun faɗi kuma sai ka ji abin ya faru abu ne wanda wani ma zai yi tunani ya yi magana a kai to in ta tambayi annabi wannan ba ka yi sukan fi wani abu tun gabanin zuwan musulunci kuma sai ka ji abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tun kal kalimatul haqq da abin da kaga ya faɗa ya faru yace kaza zai faru kuma sai agan ya faru maganar gaskiya ce amma yahtatifu hal jinniyu aljanni ne ya je jikin ya zo wajen sai ya gaya masa sai kuma ya jera masa tsarerai guda casa'in da tara sai ya haɗa su na madani shi ke sai a rubuta kundi to idan wannan guda ɗayan ta faru duk sauran tsarerai ma za a yarda da su sai aljani ya dinga faɗa yana faɗa a boka boka sai dinga yawa mutane sai su yarda ya ta cutar su ya ta cutar su amma guda ɗayan nan da aka yi dace ya faru tsegumunta aka yi bukari da musulun suka rubuta wannan hadisi a wani hadisi kuma a wata riwaya tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ai mala'iku suna sauka innal mala'ikata tanzilu fil anan mala'iku na sauka a cikin gidagizai zan sauko saman duniya a cikin girgije idan suka sauko to sai mala'iku da komandodi sai su umarni ga sauran mala'ikun da za su wanzar da wani abu yanzu muna nan muna zaune muna tare da mala'iku suna nan suna gadin mu suna nan suna gadin mu duk inda kake mala'iku suna tare da kai to umarnin da aka ce su in misali a ce wani kaddara za ka samu wani a wani waje to su ne za su aiwatar an umarce su lokaci kaza ka aiwatar da kaza to irin wannan umarnin idan an musu sai shaidani sai ya ji idan ya je kusa fa yattaruqu shayadinu sam'a sai su don haka idan ya ji sai ya tafi wajen boka sai ya gaya masa sai ya hada kuma da ƙarairayi guda ɗari shi karan kansa ya faɗa don ya nuna relevance ɗinsa a wajen boka ya yarda da shi daga an ga guda ɗayan nan da ya faɗa ta farko ta yadda sai a yi imani da shi sai a yarda duk abin zai yi boka ya yarda da aljani aljani ya sa masa sharaɗin da zai dinga yi shi kuma sai ya gaya ma wanda suka je wajensa ya gaya musu duk ya ce ai sai an yi kaza shi ma da nasa ƙarerayin da yake ƙarawa shi ba bokan ya ce sai an yi kaza ƙarya akan ƙarya kenan Bukhari ka wannan hadisi amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun daga wannan lokaci sai aka sa tsaro mai karfi a sama shine Allah madaukaki ya ambata yace wala qad zayyana samaa'ad dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya mun kawata sama da waɗansu fitulun su ne taurari sai muka sanya su kuma abin harbi ga shaitanu irin wannan shaitanun idan suka je in za su je wannan tsegumin tsoro akan tsoron da suke yi za su je can sama kusa da inda za su ji tsegun mala'iku sai Allah ya jeho irin wannan wutar sai ta tafi yiwu inda da dare ne har ma kana ganin ta da rana ne ba za a ga walƙiyar ta ba sai a buge sai su mutu waɗansu kuma su faɗo ƙasa a lalace da abin da ya kama da haka waɗansu kuma wanda suka samu suka kuɓuta suka ɗan ji wannan tsegumin sai su samu su je sai su faɗa domin su kowane lokaci su shaidanu manufarsu so suke su ja mutane tare da iblis mai gidansu su kai jama'a cikin wuta Allah kamar na tsari da su don haka mu ji tsoron Allah ƴan uwa musulmi mu sani dogaro ga Allah kadai yake kowannan abin da shaidanun suke jewa ba ikon su bane Allah ne ya kaddara haka dan ya jarabu mutane kamar yadda ya faɗa a cikin cikin suratul baqara ya sanya wannan ne dan ya jaraba mutane a jaraba mutane har ma aiko mala'iku taran yayi guda biyu abin nan suka zo mala'iku guda biyu dan a bayantar da annabi Sulaiman a zaidin da aka masa lissafi amma Allah subhanahu wataala ya aiko sai dan su zama to jaraba su ma haka suka fada sun zo ne dan su jaraba mutane Allah ya aiko sai dan su jaraba mutane kar ka zama ta wani abun yabo ne dan an ce aljanna ya je ya tsije tseguri guda ɗaya ya ƙara ƙarya guda ɗari boka ya ta ƙara tasa guda dubu ko shi ke an yarda da wannan ƙarerayen dan an ga guda ɗaya ya faru a ce ai ana iya tsintan gaskiya za a samu sa'a jarabawa ce Allah ya kaddara hakan ta faru in bai ga dama ba ba aljanna da isa ji komai amma dan ya jarraba ku ne wane ne kawai zai tsaya da Allah wane ne kuma zai tafi wajen boka ya ce ai ana samun sa'a dan a jarraba imani a ga su waye za su zaɓi aljanna su waye za su zaɓi zuwa wuta dan wallahi duk wanda yake zuwa wajen boka ya mutu yana zuwa wajen boka billahi zai wuta zai shiga wallahi tallahi wuta zai shiga nassin alqur'ani ne da nassin hadisi suka ambata kafirci ne in yadda da Allah ne al'amura ne wanda suka saba ma shari'a wallahi mutane suke yayi bokaye bokaye ba inda za su kai mutane sai wuta Allah ka tsare mu da wuta Allah ka tsare mu da bokaye Allah ka sanya dogaran mu ya zamanto ga Allah shi kadai umu ila salatu